الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله ‘yan uwa masu yamin zan Allah sallam assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan shekara a wannan anguwa mai albarka wurin gi'e wannan gari namu na kumo yau muna ta ishirin ne ga watan disamba alif dubu biyu da goma sha bakwai mun sake haɗuwa don taya juna murna da wannan wata mai albarka watan rabi'un awwali wanda ta kumso mana annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo mana da shi a alamu zuhuri muna taya juna murna da marabalale da kasancewa cikin masu rai Allah ya nuna mana dawon wannan wata kamar yadda aka zauna bara a wannan anguwa gashi yau ma Allah ya sake dawo da mu muna fata wato karkashin gayya na shi Said Musa da sauran 'yan uwa da suka shirya wannan maulidi tare muna fata duk wanda ya yi musharaka cikin gudanar da wannan maulidi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya dade mu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma duk wanda ya zo wanda ya sa hannu ta kowace fuska dai Allah ubangiji ya gama mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama Allah ya mana tukuici da jannatul firdausi sannan a gurguje mun fito daga maulidi billiri kamar jiya maulidin da aka yi sanda muka fara zuwa wani maulidi alhamdulillah mun je mun samu albarkan wani maulidi na wani dan uwa a cikin zawiyan sai da hamza wadda aka je aka gaggaisa yanzu an dawo kuma za mu karanta wannan kuma insha Allah za mu yi tarayya ciki muna fata Allah ubangiji ya gama mu cikin duk abin da za a bayar na lada a cikin wannan zama din albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani jiya mun shiga a maulidin da muka yi a central a gadan audu ba agale in ba manta ba mun shiga harful harful jim ko ko mun gama shi ne muna cikin harful jim so yau za mu tashi daga inda muka tsaya bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala za mu rera wannan littafi mai albarka ishiriniya sai kuma daga bisani abi da fassara da takaitaccen bayani insha Allah daidai gurgudun hali Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah به منح التوفيق كل موفق الله الله الله الله ودان بدين الحق كل محقق الله الله الله الله رسول كمثل الوالد المترفق الله الله الله الله جدير بكل المره من كل منطق الله الله الله الله فمداره على ممراه أبهاج الله الله الله الله فديناه بالأرواح لو كان يبتدى الله الله الله الله فكل به بعد الدلال قد اهتدى الله الله الله الله تمسك قبل الوحي بالحق واقتدى الله الله الله الله جانا جیسے بازار نبوت والهدى فما زال ذي آلاقي يتأرج هو البرو قد أربى آلاتي بأزله فمن نبلو ما في الأنان كمثله وأسبك بالإسراء أصلا لفضله جلال رآه الله على لحمده فشب على مرقاته يتدرج إليه تأتي الهالة من المفاقير بها قد أت تجري إلينا المواخير بها قد أربار سنة المواخير وأسبك منه أولا وأخير جوانئه بار من النور ساقير بسائره لقتل درم دراج بسائله للقتل درم دراج ألا أنا رب العرش شرف أمادا ووفى به بشرى وأنجز موعدا وأزرى به عالا وشفعه غدا جرى ليلة الإسراء ذرا مخلدا ومن كرسول الله لله يرجو حاجز سيف الدار هد بنائه وأزرى بأرث المسك في بطنائه ومن ذا يسامي المصطفى في ثنائه جميع الورى في الحجر تات لوائه وأناقهم طرا إليه تؤواج هنيئا لنا منه شفاعة في قد ينال رباها كل لرب موحد على خبر في الظن بأو تأمدي جرى إرنتمها بدعي محمد إذا شفي المغفوب جز المفرج فدوا له من لم يبك أنه بره نبي على فوق النعائم قدره منير على مذواه في الله بطره جدير على كر الجديدين ذكره قالوا وإلا المسك بشهد همزاه نعف سببنا الدم نمرد أناه ونذري على حكم النضوع يتواه ونذري على حكم النضوع يتناه فنحن نكاسل الهرم ظنناه جوانا على قدر التخلف دونه فكل فؤاد جمرة تتأجج Tawadera ileta no se mojata. Falba yahu zakal jalalata burdata. Falillahi abdun kala zima waddatan. Jaltun tidaha al-Mustafa liya uddatan. أثرات اللسان عنه تفرج الله الله الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والقاتل لما سبق ناصر الحق الحق فهادي إلى ضرارك المستقيم والله أني أقصد من دعاء الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ina fata dai ɗalibai ‘yan uwana a kowace rana aka zauna ba wai suna mai da hankali kaɗai da nishaɗi da jin daɗi da soyayya da caji cikin manzon Allah kaɗai ba. Kowa yana samun sababbin vocabularies kalmomi wa'inda da bai san su ba kwata-kwata a larabci yau a maulidin misali da aka gayyata a wurin ge- misali nake yi yau ya tashi da misali ya je lissafi ta me ya karu a harshen larabci don ba wai maulidi kaɗai muke yi ba maulidi ne karatu ne lalle lalle a rika mai da hankali a sa ido a sa lura a je a rika dukan wannan karatun da aka yi saboda makamashi ne ba na wasa ba duk wanda yake ɗalibi ɗan uwana ta mai da hankali da kuma wanda yake tsohon makarancin ishiriniya kila ya yi mata irin karatun gaɗya-gaɗya bai ma fahimci inda ta dosa ba to muna fata irinsa shi ma yana mai da hankali ya yi gyara na inda bai gane ba na ce wai ni din na iya ba ne kar kuma wani min wannan fassara a ina ga kamar na yi a wurin wanda ya iya kuma na gamsu da abin da na karanta a gabansu ba mutum ɗaya ba ma sannan kuma karatun da ake yi ba kawai ina ma dogara da karatun da na yi na ishiriniya ba saboda abun an daɗe shekaru ne sosai don tun da ban da wayo sosai na san na karanta ishiriniya abun ya daɗe sosai to kaga yanzu na sani tabbas kam rabbona da in ɗaga ishiriniya in duba ta kafin mu fara karatun nan wallahi kusan shekara goma in duba ishirin na wai zan zan ko saboda ba wanda ta ba wanda yazo yake zai karanta ta ya kusan shekara goma in zauna in sa ta a gaba haka tunda na karanta na ajiye kawai na je littafin gaba haka ake ana aka ta tafiya so yanzu da tsohon karatu ake aiki da kuma update saboda akwai shiruhu da ake dubawa kafin a zo a yi karatun nan wadda na sani dai kowa a nan ƙasar ya san maulana shehun gibrima ya isa idan na ga ya ce kaza a fassara tun daga larabci yake fassarawa amma dai ana gane ne yake cewa to in na ga abin da ya fassara na tabbata ko a kabari aka tambaye ni na san wannan abin gaskiya ne saboda shehun gibrima malami ne dodon malamai ma in maganan harshen larabci ne wato gagara ba daunin shi ya isa hujja marji'i a duniya gaba ɗaya saboda haka ina kiran yan uwana musamman yan halka za ido sosai kowace rana kai wa kanka hisabi yau kalma nawa na tsaro da ita na larabci wanda da ban sani ba kwata kwata inda kun sani a karatun mu na lugha muna alburda ne ran da muka sauke wannan littafin insha Allah mun koma karatu bayan maulidi na tabbata za ku ga alburda kaman wasan yara da duk abin da aka zo a fassara na san za ku na ganewa kafin ma a fassara za ka ci yatti yatti ka a to qur'ani kansa zaman farko in kun tuna na ce muku in mun sauke littafin nan lugga takwas ne kadai za a karanta a qur'ani wallahi baka gane na ka faɗa ba in dai ka bi dukkan abin da muka yi na ka gane shi ba wai karantawan bane ka san matsala da yawa ai wasu sun karanta shi sun sauke shi in ka ce ya koya wa wani shi sai da ka yanka shi da zai iya ba mahaifina kullum abin da ke gaya mini dan ka karanta littafi amma ka tabbata kai da kanka ba za ka iya kowa wani shi ba kar ka yadda ka ka karanta shi wa wani kar ba ka yadda ka faɗa ka ce wani jangi kaza a a wani in dai ba za ka iya koya wa wani shi ba to kar ka kuskura ma don kunya za ka ji wata rana a yi na karanta makama to makama ka karanta makama wani bai san littafi nawa ne makama yana jin makama makama littafi nawa littafi hamsin ne ko diwani littafi shida ko nan hada da saura ya kai wajen tara amma ainihin diwani ai da walinu sit ake cewa ko to makama su hamsin ne ɗaya bayan ɗaya ka yi ɗayan ma in ka fara sai ka daɗe kafin ka gama ka fita har ka shiga na hamsin almakamatul ula har alhamsin ko shu'ara ana jin shu'ara shu'ara shi ibrahim ita ya kwaikwaya ita ya kwaikwaya da suka yi waka suka yi bi mata da abubuwa irin makamantansu ba irin abin da babu a ciki fasikanci ba irin wanda babu a ciki a ciki shau da ya tashi da suka yi makama littafi shida ne ko shu'ara afwan littafi shida ne su amtaru suna biga ko ga sunan dai so wannan wanda ya fi su aka fi sani din nan imru'ul qais wadda ya fi kawo abubuwan da na faɗa ɗazu da karanta za ka yi mamaki kuma dole ka karanta wanda ka iya kai ta karanta batsa malak batsa sosai wanda ya karanta ya sani ai maganar da nake ya sani sarai abinda ba ka so ka ji ko a hausa ma an faɗe shi a zo ana fasa ma shi da larabci abin duk da ba ka so a faɗa ɗin dai sai ka zo ana gaya ma ka karanta shehu ya zo ya mana shi kuma nashi guda shidan a ɓangaren yabon manzon Allah sallallahu ya kake tsammani mutum ya karanta diwani ya san ma'anan diwani ciki da waje kai annabi kawai ya sani kake tsammani ko ta ai harshen larabci ka bi shi hankali kawai ba kuma karatun gaɗya gaɗya kamar da na faɗa diwanin mu ni dai na sani a duniya babu abin da zan zo ni kaina ina karatun sa ina jin daɗi kamar jiwani ko karatun sa ko karantar da shi wallahi daɗi saboda abu ne riba biyu ne ko yaushe kana tare da manzon Allah in kana karanta shi sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi a mai da hankali da shi littafi ne mai tsadan gaske akwai wani malami ba ma cikin mu yake ba a nan gari na koma ya rasu malaminsu ne wanda ina da aboki a gidansa ɗansa tun 1995 nake shiga gidan har yanzu nan kuma muna mu'amala da gidan a gabana ya faɗi wata magana baban su abokinmu baban dr lawan kenan malam zaria ya ce duk wanda yake zai tafsiri bai karanta ishirin ya fahimce ta ba ya ce shirmensa kawai yake a gaba na ya faɗi wannan ka ce za ka yi tafsirin ƙur'ani ya ce ba ka karanta ishiriniya ba ya ce shirme kawai kake yi ba abin da za ka iya ya ce kuma da gaske ne da gaske ne to ta ina ma me za ka yi me za ka fassara mutane shi za ka ga ganin abubuwan sai a hankali wallahi min ma ni tafsira Allah mi fassira haka za ka gansu suna wahala suna wahalarwa kai da kaje tafsirin ka kasa gane mai kaje ji shi din ya kasa gane mai yayi kada kikir kikir kikir kikir irin tuti to jodo din dojjito ta din ummi to dalla ko dun wani a zo a fassara luga shi kansa ya san bai fassara daidai ba kai da kaje dama ba karatu kai ba ba ka kasa gane inda aka dosa ma in kai irin waɗannan littattafan da kake kallo ga shi nan kai a irin nawa bugu gaba ɗaya da kaɗan ya ji tafin hannu amma in ka fahimce shi za ka ba da assignment sosai ko to da Allah na yi ɗan sharan fagen nan ne wa ‘yan uwana ɗalibai kai ya zama muna karatu kawai shi kenan an gam wai wani abu hikima muka yi malam hamza abokinmu da ya ba da shawara a yi wannan littafi a ranar masan da ya ba da wannan da haruna namu muke tare lokacin da ya ba da shawari a ishirin yaɗi daga to riba biyu ne an yi maulidi an more an tuna manzon Allah sannan kuma an yi karatu amma in ka ɗauka kullum kai a matsayinka na ɗan halka maulidi kawai kake zuwa muka yi karatu kaje ka ajiye gobe ma aka ɗaura jibi aka ɗaura kaje ka ajiye gata haka citta citta rimi haka kullum ya zama ajiyewa kake yi to ran da kuka gama kai kan baka yi riba kawai ba in mun gama in ba wai zuwa kake kana dake shi ba kai ba kai kake karanta maulidin nan ba kana da time in an yi gobe ka wuni dukan wannan karatu shi kam ya zama ya zauna maka na ku yi mamaki wani yana can nesan duniya amma wallahi kila ya fi ɗan halka moran karatun da ake yi suna nan da yawa ma ai gani akwai wanda har hada hada su a da wuce da Allah don Allah don kaza don Allah tura musu shirina ko ba ko ba ya haka ba na gani daga nisan duniya kuma yake dan Allah ya shiru shiriniya shiriniya wani ka jira cewa shi kuma menene qira'at a kaza karatun da kai kai a ganin kama kana negligence su suna can wani wallahi wani da ya min waya da ya fara maganganu akan wani karatu da yake har yake gaya ni ma irin tambayoyin da nake yi muku yace anan ma yafi karatu shi yace in nayi tambaya a wurin halka din ba karatu in na muku tambaya wanda ya faɗa zai yi dariya zai ce ba haka kaza yace anan akwai abubuwan da yawa a wurin ya gane ma tambayoyin da nake muku mun dade muna muna magana yana ta maganganu yace ma'aikaci ne ko a dan fodiyo university ne akwai wani kuma abokinsa shi ma suna bin karatun tare yake shi kuma ma'aikaci ne a a legal a sokoto banda bauchi sokoto yake gaya mini gashi gashi gashi a mai da hankali don Allah yan uwa kar ya zama ana kuna yi wa kanku asara dan ba sake dawowa za mu yi mu ishirin ne ba ku sani an wuce wannan kam muka yi alburga watakila musa ziya watakila daga shi ko za mu sa irin su ɗan ɗarani ne ban sani ba a sa su fadamasi ko ya sunan dai suna ta jiran ku a sa su fadamasi in an tafi watakila a zo a sa daliya ko kwan gada wannan kam dai mun wuce in kaga za mu yi wani abu dai mai kama da shi ko gaba da shi sai dai mu sa wutariya watakila baɗi ma ƙila mu sa shi a maulidi kawai shi ma sai a buge shi a maulidi muna ta sharan fage a ƙasa nan kuma an riga ɗin dukki to ɗin wari ɗin biyu kawai an gane karatun go uturiya ya fi ishirin ya wahala fauri ya fi shi wahala daliya ma tana da wahala to amma in kuka yi wannan duka kun rage aiki in Allah da ina gani ma ba mamaki baɗi uturiyan za mu sa tunda in an sa ishirin ya ka ai kun rage wahala in mun zo yin uturiya ba za ku wahala ba kun samu kayan aiki kafin baɗi na san ƙila za mu samu mata ta ishirin yamma. Eh bana? Ko yaya tun da wasu sun sa diwani a gaba gadan gadan wasu kuma su sa ishirin ya. Ai na gaya wa wasu ku. Na ce a cikin maulidin nan ana cikin maulidin wata rana haka kawai zan yanke wani maulidin. Kawai mu in ce ishirin ya za mu yi. Madahu kawai. In kun shirya in ba ku shirya ba ma sai mun yi. Na gaya wa wasu ku ai. kari daban-daban zan yi ta yanko muku na san na iya kari ya fi goma na ishirin daban-daban a bana you have to be very very careful saboda haka da Allah kar ku yi mana asara a tsaya duk karatun da aka yi ku nake yi magana ku bar sauran 'yan uwana masu zuwa jin majalisi su ji majalisi a caja su su ji manzon Allah shikenan kai kuma da ake tunanin za ka yi amfani wa al'umma wa gari gaba wa ƙasa to kai kam aiki ya same ka ka rufe ɗa- kanka a ɗaki ka riƙa duka dalle ma kuna capturing ka je kai tare whining kana ji kalma kazan nan ban gane ba ruwana da ka zo ka tare ni ka min tambaya na gama maka komai ka nemi waya kana saurayi baka da waya ƙarya kake yi. kana da riga kana da wando ka ce baka da waya a zamani yanzu a sai wai ka nemi kuɗi kawai ko lokacin da nake kaman irin ku irin kun nan wa'innan wa'innan da suke gabana kuɗi nake tarawa sosai har in in shi shi dan yawa su kusan kamar dubu ɗari na ƙarami ina tunawa in kawo tsoho in ce to me za a yi ita a sayi dan shanu a jefa haka haka dan da aka tashi za a yi aure zan sayi kayan lefe kawai sai aka an gane ko tsohon ajiya ina tunawa a 2006 za ka tashi za a yi dima Allah bai yi ba to da shi aka saya komi da komi irin wannan hikimomin to amma ba yanda za a kace mai mai baka da kudi ana wala hoya a fiwar Allah ya gaya maka wa ardullahi wasi'a kasar Allah faɗi ne da ita ka shiga kawai ka nemi kudi kuma ya gaya ma wala tansa nasibaka minad duniya kar ka manta rabonka na duniya an ce ma ni din da muke haɗuwa kullum ka an ce ma kawai eh, takarda kawai nake ci ina da hanya ni ma da nake samun yadda za a yi sarrafa rayuwa ya ishe ka manzon Allah manzon Allah dan kasuwa ne ko businessman ne tashi daga Madina a tafi har wata ƙasa Sham a je juya harkar kuɗi kai kuma waye haka ce baraka ne kuɗi ba duk duk yadda kake ganin sana'a koya take karkare yana ta ka rike gam kar kai wasa da ita wallahi koya san kwata ne kar kai wasa da ana ma dariya ka ce ku je ba ku san me kuke yi ba ya afi dai in yi sata kam da mutunci na ko ba kwata ba ko shi yadda ne kake yashewa wallahi sana'a ce in dai baka je ka kashe zuciyanka kana bibiyan tsofar gidajen mutane ba duk yadda sana'ar take kar kai wasa da ita ka mutunta ta hannu bibbiyu kar kuma ka je baka da yau baka samu riba baka ce kai ni fa gobe kan baran fita ba kana rike abun rikon sa kai nan kashi a a man bata kallan ki talabil halali fata maghfurun lahu annabi ya ce duk wanda ya wayi gari ya sha wahala wurin neman halal ko bai sai da 50 ba gabaki ɗaya an mar gafaran zunubansa ta ɗan zauna wuri ban- eh, banza eh, ɗan menene ya ake cewa ɗan share wuri zauna ɗan abin nan ba haka bane zauna gari banza eh kai nawa zai gafarta ma Ba- ba ka yi sana'a ba ba a gafarta ma ba an gane da Allah mu mutunta sha'ani ina magana da yan halka a tsaya a mai da hankali da wannan karatu wata rana ina gaya muku kuna ganin kamar da wasa ne wata rana in abu ya faru kana ji kana gani za a nemo ka wallahi eh kana ji sai za mai maka karatun zai zauna ne duk yadda kake so ya zauna wata rana wallahi zai mutu yadda kake ji wa an je an bunnewa ne an bunne shi ma za a binne shi wata rana in ba ku tsaya ba aka yi da gaske to sai abun ya dawo wani iri wata rana ko kana ji kana ji wasa ne Allah kuma mai ruwansa lissafin ka daban lissafin Allah daban abin da ya tashi dare ɗaya sai yayi sai ya ɗauke ka mai son ka da wanda ba a so duka sai a zo a haɗu wata sai ka ji kila ma wanda ba a so ma har ya dawo yana kai ko wataƙila kamar tatsuniya za ka gabin kuma zai iya yiwa Allah kam mai sauƙi ne a wurin sa wallahi da ka kuma yi da hankali ana tsammanin wani ya mutu shi kenan za- akwai kasan masu dariya akwai masu baƙin ciki yana hankali baki zai dariya sai ji mutum ashirin da biyar sun sun ballo ta ko ta ina kawai dama jira suke yi irin u- uzuri irin wannan ya taso sun sani ba ba sani ba suna kawai tara ne sai ka ji ana ta faya ta ko ta ina kawai sai kashi ai ina ma da shi din ne kawai ya shi kadai ne yanzu ga ai mutane sun shiga uku kuma eh ka san marar kunya ake ce to za- ma- marasa kunya sun cika gari eh mana haka ya fi amma ya zo pop ɗauke ne ba sai ya zo abu ya dawo kame kame hari bara ya daga haka ba ku dage ku yi karatu in ba a tsaya aka yi ba ba zai yi haka ba ai. ku tsaya ku yi da gaske da gaske babu wasa a ciki Eh, wakilai ne na manzon Allah wakilai ne na Shehu Tijjani Shehu Ibrahim Kaula su Maulana Shehu Tahir Eh, ba ma son kuma ya zama ka zo za ka yi delivering abu ya zama hayaniya ya shiga ciki ko kame kame ya shiga ciki da gaske za ka yi ya zama ka tsoro ko a kabari ne aka tada kai aka ce ka yi bayanin ilimi ka yi shi ba shakka ka san abin da kake yi yaƙini ba fargaba amma baka tsaya kai da gaske ba kai da kanka za ya zo kana abun da ya gashi nan dai gashi nan an ya hore ma a yarda ki kun ga taɗu da Allah ku tsaya ku mutunta wannan tafiya ta maulan mu Abdul Abbasi sallallahu ta'ala anhu Allah ubangiji ya dafa mana ya riko da hannayen Mamu Alfazazi a wannan abiyar da muka karanta yake cewa bihe muniha tawfiqa kullu muwaffaqin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama muniha tawfiqa kullu muwaffaqin kullu muwaffaqin duk wanda kaga ya dace yayi dace komi yayi seti alamarinsa to bihe muniha tawfiq da annabi ne aka bashi wannan dace duk wanda kaga a komi fa ba wai a karatu ko a komi kaga mutum ya dace an yayi sa'a to da annabi ne yayi sa'a ko ka sani ko baka sani ba ko ka gane ko baka gane ba haka lamarin yake ba wani wanda zai ka ga ya dace da wani abu wallahi ba da sirrin manzon Allah ba babu shi la musulmi la kafiri kowai kowai shi da a- a- arzikin annabi ya ce wadana bi ne lil haqqi kullu muhaqqiqi kullu muhaqqiqi duk wanda yake kan tabbatuwa a sha'ani muhak- muhakkiki kenan wadda ya riga ya tabbatar da abin da yake ya rike gam babu shakka ba taraddudi a cikin sha'aninsa kowaye to da annabi muhammadu ne wadana bi da haƙƙi ya addinantu ya bi ya yi da'a da addini na gaskiya duk wanda ka gani yake tafiya bisa tabbatuwa yana da'a wa addini to shi ma ya samu hakan ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulun annabi Muhammadu manzo ne na Allah ka misalil walidi almutarassik dangane yanda yake dangane da mu al'ummarsa ka misalil walidi almutarassik kamar yadda uba yake da tausasawa ga ɗansa yanzu uba zai so ɗansa ya ga ɗansa ya shiga wani hali abin bai ɗaga mar hankali ba ko ya ɗan yake za ka ga dai ubansa kam dai baya so abu ya same shi ko sata yayi aka zo ana dukansa a kasuwa kaga dai ba abu mai kyau ne ba amma ubansa dai ba zai ji daɗi ba in ya ga yadda ake dukansa ne kaga zai koma gefe kaman zai yaya misali tare da dai ga dai yanda dan yake ba dan da za a yi alfahari da shi bane ba amma dole abin zai taba shi to haka annabi yake dangane da halittarsa ai al'ummarsa afwan kamar yadda uba yake da tausasawa ga ɗansa jadirun bi kullil mar'i annabi ya cancanci duk wani irin nau'in yabo duk wani nau'in yabo annabi ya cancanci a yi masa irin wannan yabon din min kulli man tseke daga duk wani furuci kowane irin yare kowane irin harshe annabi ya cancanci a yabe shi da shi larabci hausa fulfulde turanci tangalanci yarbanci barbarci namuranci kowane yare ne dai kowane irin harshe kowane irin baki kake da shi to annabi ya cancanci ka yabe shi da wannan sallallahu alaihi wa sallam kar ka dauka wanda ya yabo da larabci kadai ne annabi zai ceta ko an- zai samu abin da ake samun an yabi annabi la ko kusa ba haka bane jadirun bi kulli mari ni kulli man digi ta kowane irin furci kai bi annabi annabi ya cancanci haka kuma za ka samu abin duk da ake nema fa miqdaruhu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ala shine madaukakin daraja akan duk wata daraja wa mar'ahu fuskar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abahaju ita tafi kyau akan kami duk wani abu mai kyau bai kai fuskar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam فديناه بالأرواح لو كان يهتدى لو كان يهتدى da dai ana iya fansan manzon Allah zai yiwu a ce an fanshi annabi an yi fansa na annabi to fadai na bil arwahi ya ce wallahi da mun yi fansan manzon Allah da rawukan mu ana faɗi ai go ka je fidaka abi wa ummi ya rasulullahi na fansanka da uwata da ubana ya ma'aikin Allah kana ji wai don kaya kan sai ka ce me to ana yi ne kawai iya abin da za ka iya bayarwa ka ba da kanka da mamanka da mamanka baka da wani abin da ya fi wannan amma ai annabi ya wuce nan ana iya fansa a fanshi annabi me zai iya isa ya fanshi annabi ne yace lau kana yuftada da dai ana iya fansan manzon Allah to fadawi fadaina bil arwahi da mun fanse da sai mu fanshe shi da rawukan mu kakab na duniya mu miƙa su saboda mufanshiran manzon Allah su sallam amma annabi ya wuce nan sallallahu alaihi wasallam sai dai ana faɗi ne ya abin da ake iya yi ne kawai za a iya nafartawa ne kawai shi yasa ake faɗin haka tun zamanin sahabbai ne fa kullun bihi ba'da dalali qad yatada fa kullun duk wani wanda ka gani kawai qad yatada ya shiryu ne ba'da dalali bayan da yana batacce bihi da annabi Muhammadu kowa ya ishe ka sabbai dai a sabbai an ce sai duna abubakar ai magana ta kare to kowa alkurani sanda ya dube su kaf din su sabbai ya musu kullin abin nan daurin goro yace wa in kano min qablu lafi dalalin dalalin din ma yace mubinin sabbai kafin zuwan annabi gaba ɗaya batattu ne in ji qur'ani kowa ka gani a shirye Allah ya shiryar da shi ne da manzon Allah bayan da yana batacce to shine nan ka san bille kenan kana mu kenan sabbai ma Allah ya dube su yace in kanu min qablu la fi dalalin mubin ya kai kuma kenan kana kenan ko bille kenan mun zama bille shine fa kullun bihi ba'da dalali qaditada tamassaka qabla al-wahyi bil haqqi wa qatada sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamassaka bil haqqi yayi riko da haƙiƙanin gaskiya waƙutaka ya yi koyi da gaskiyar kuma kabalal wahayi tun ma ba a yi fara mar wahayi ba kai ka ɗauka sai ran da jibrilu ya zo ya zo annabi da ikira nan ne annabi ya san hanya ta addini yake bauta Allah ina lamarin ya wuce nan ikira ai wani abu ne wanda ya shafe mu mu ba manzon Allah ba jana fi siba zaharar nubuwati wal huda shikenan ma jana jana zaharar nubuwati annabi ya ɗasi ya ɗaji fure na annabta hasken annabta kenan wal huda da da shari'a ya ɗashi hasken shari'a ya tsinki ma'ana fisiba tun yana yaro ba wasan da ya girma bane tun yana yaro fisiba don Allah ka tambayi kanka idan dai Allah zai dubi annabi ya haya ya ce wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi annabta tun yana yaro ko idan dai annabi Isa tun ran da aka haife shi ba san da ya kai shekara arba'in ba tun ran da aka haife shi da mutane suka zo suka ce ƙalu ya maryamu ƙalu ya maryamu لقد جئت شيئا فريا كو إيه؟ قالوا يا مريم أني لك هذا قالت هو آه كاكيني وني يريكم ولا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا كو كنت يا مريم يو كان كني أبو فأي كن كاوني أبو نا أبو أفدا الدنيا يا أخت هارون يا كير ور هارون ما كان أبوك امرأة سوء بابنكي إبراهيم أبو متمن بنزابني kuma kana tun muki bakiyatan mahaifiyarki ba karuwa bace ta ina kika samu da ba ba miji wata haihu ba miji wasu san abin haka yake ba daga Allah fa sharat ilai sai ce gashi ku tambaye shi ku tambaye shi kawai sai suka hada baki gaba da qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kai Qur'ani yace gaba ɗaya suka da baki suka ce ya kakkare na mana hankali mana ya za mu magana da abin da yake cikin tsumban jego ba sun yanke ba cewa ba zai yi ba aigo an ce annabi isa yana riƙe da nono yana sha sai aka ga ya tashi ya danna hannunsa na hagu ya tashi ya zauna ya ɗaga hannunsa na dama ya nuna ya ce ƙala inni abdullahi ateniyal kitaba waje alani nabi'an shi ne mahallu shahid namu yana jariri ne yanzu yanzu aka aise shi ba yace waje alani nabi'an Allah ya sanya ni manzo ni annabi ne waje alani mubarakan aina ma kuntu wa usaini bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya kajifa to mahallu shahid shine waje alani nabi'a yau aka haife shi yace Allah ya sa ni annabi ne da kake tsammanin annabi Muhammadu shi ne take cewa kuntu nabi'an arifan bi nubuwati ni annabin Allah ne ba wai labari aka bani ba na sani ni annabin Allah ne wa adamu bainal ma'i wa tin tun adamu yana tsakanin ruwa da tabo ba yi shi ba shi ne faɗin shi Ibrahim rasulun min al-maula wa adamu lam yakun manzo ne daga Allah tun babu Adamu shi ne magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ne nan yake ishara jana ya ɗashi zaharar nubuwati fure ma'ana haske na annabta wal huda da shirya kissi ba tun yana jariri yana yaro fama zala fi akhlaqihi yata arraju fama zala annabi bai gushe ba ya ta'arraju yana tashin kamshi fi akhlaqihi a cikin tadodinsa ɗabi'unsa na halin girma yana tada kamshi huwal far'u ko ko ya ne kam yawa huwal far'u manzo Allah sallallahu shine reshe reshe ne shi amma fa kada arba ala bi aslihi reshe da haƙiƙa ya daɗu bisa ƙanshin asalinsa. Karatun ya fita kuwa, wanne ne asali? Ba na cewa annabi ɗan Adamu na ba, ƙijjeli, ɗan Adamu ko asalan, far'an wa matida. To, annabi Adamu shi ya aiki wani, shi ya aiki wani, shi ya aiki wani, shi ya aiki wani a zahiri kenan ko? Har ya zo ya aiki annabi, wanda ya aiki, wanda ya aiki ɗin ko? annabi ba a matsayinsa na reshe ba a cikin ‘ya'yan Adamu ko? Ko alfar'u kenan ko? To amma fa kada arba ala'i bi aslihi reshen da haƙiƙa ya daɗu bisa ƙamshin asalinsa. In an ajiye shi da shi da asalin, wane asalin a ƙamshi da haske da isa da daraja da kamai? Shi ne magana. بليت بحب المصطفى الكتمي أحمد أبي أبل أبي الكون والأخلاق فرعا وماتجا أريسان دما توشن بشيل أبان سقوادا sauran ‘ya'yan adamun da uban mati da duka shi ne shi ne ubansu duka to shi ya faɗa ai an tambaye shi ne a farkon abin da Allah halitta ya ce hasken annabi Muhammadu annabinka da sahabinsa ne tambaya Jabir ko Ni hasko hasken annabinka. Shi ka fara ni ta ina Adamu a lokacin ta. Saboda haka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Faman misluhu. Wai waye ne kamar annabi Muhammadu? Waye shi? Ya kai kwatankwacin manzon Allah. Faman misluhu. Akwai shi? Ba ne mutum. Ma bil anani ka mislihi. Babu cikin halitta kakaf kamar manzon Allah. Babu. laisa ka mislihi shay dan ko ayan nan ka buga kan annabi yi ma dil anani ka mislihi laisa ka mislihi shay a cikin halitta ta rab ina ko kawo shi mana yanda Allah babu abun da ke kama da shi haka annabi a halitta ba mai kama da shi babu wa hasbuka bil isra'i aslan li fadlihi wa hasbuka bil wa hasbuka aslan li fadlihi ya ishe ka asali ga falalan manzon Allah fifikonsa ga duk halitta bil isra'i da isra'i da Allah ya yi da shi ya kai shi har al'arshi wannan kada ya ishe ka cewa annabi ya fi dukkan halittar gaba daya aka ɗauke shi aka kai shi inda ba halittar da ta taɓa zuwa kaga ya gwada maka asali kenan a fifiko na'am sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jalalun wannan isra'i da aka yi da shi ai wani irin daraja ne wata iriyar girma ce ra'ahu Allah Allah ya ganshi shi annabi Muhammadu ahalam shi ne kadai ya cancanci li hamlihi ga daukan wannan girma na zuwa ga Allah har al'arshi din annabi kadai Allah ya ganewa cancanta da da da, da zuwa ga daukan iya zuwa har al'arshi ga Allah na'am duka halitta an gane na'am fashabba ala markatihi ya tatarraju na'am
da haka annabi fashabba sai ya tashi har ya girma ala marqatihi ya tashi ala marqatihi bisa hauhawan sai ya tadarraju wato ah, ya tadarraju kenan yana hauhawa ala marqatihi bisa matattakalarsa na darajoji kenan ba an gane na'am yana hauhawa bisa matattakalansa marƙatihi shine matattakala ya tadarraju kuma daga hauhawa wato babu ran babu sakan da annabi ba ƙara daraja yake ba babu sakon din duk sakon sai annabi ya ƙara daraja saboda ba sakan din da ba a yi salati ga annabi da an yi salati kuma ne ƙarin daraja ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha ilaihi intahat fil alamin al mafakhiru إلي انتهت في العالمين المفاخر كو Mm.
معنى المفاخر الفاري انتهت يا تكي يا كي مقرى في العالمين أتكين halitta ilaihi zuwa ga manzon Allah in dai wai alfahari ne abinda zaka a ce kana da shi zaka buga kirjikar alfahari duk wata halitta da za ta yi wani alfahari to abun alfahari da ya ya tike a wurin manzon Allah da an zo wurin sa to an an kure kenan ba wanda ke da wani abun da zai alfahari da shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha yawwa biya qada at-tajri ilayna al-mafa ma, ma me? mawaƙir da su ne wato nan ɗazu in kun lura lokacin da nake karantawa na sake maimaita wannan baitin sai na ka- karanta shi da saɓanin yadda yake dukkan ku bi haƙa da atta jiri irin mawaƙiru ne ko kuma saɓanin haka to akwai nuska bi haƙa da at baharu sana'il mawaƙiru ba mai wannan nuska Aminu, naka menene ba mai bai haƙa da adbaru sana ilmawakhiru? To, akwai nuskar, shi yasa na maimaita da wannan. Karka je wani ya ɗauko wani tsohon bugun ishiriniya ya zo ya ga ka ce ishiriniyar kuwa? Yawara, ishiriniyar kuwa? Kai, na, sake ja da mutu. Wato akwai. Don zan fassara maka duka, to duk- duk ta inda ya zo shi ne amfanin a- a muku shi duka din in wani ya zo to kasan abin duka kar a yi ta wancan mai makama din ko na taɓa mako labarin mai makama ko eh malamin wasu ne ya rasu karin duk malamai ne kusan suna karanta makamatul hariri sai malamin su ya rasu suka rasa wanda zai eh, daɗe su karatu suka zauna a haka wata rana sai wani bakon malami ya zo taɗi yana kawo taɗi ya dawo garin sai ya ji suna cewa tun da malamin mai rasu kenan karatu mu ya tsaya mak- karatu makama ta makama sai na yi ta ai sai na yi ta ai ka ce alhamdulillah alhamdulillah kai mu gode akai ta murna mu zama malami kai abu ya yi kyau akai ta tafa ana murna sai ya yi malam sai ka ba mu rana kawai shi kenan ka ba da rana komar mai gari aka zo aka shirya wurin zama ta gyara kofi da kofi kowa ya zo da a fara karatu randa randa malam ya bada ra'ayi za za a fara ha ka zo aka zauna malam ya hau kan buzu shirya masa kofi da kofi dai Kai, aka aka yi kuri a gabansa Ya ce to bismillah wa zai fara ka ce gawa ne bismillah ina ne ka tsaya ya ce to ya bude ya bude ce na tsaya a shafi na ɗari biyu da kaza ce ce maɗamar kuwa ce maɗamar kuwa yace yi mana ki kai dakata kai ina ka tsaya sai wani ya faɗi sama da wannan sha adadin sharin ya faɗi wajen ɗari kaza shi ma sama da wannan yace kai dakata maɗamar kuma anya ya sai kai kuma ba kowa ya faɗi sha kuɗin ce kai wai dakata wacce maɗama kuke magana ne kam suka ce maɗamar hariri mana ya ce a ai ta wata lada ce ai wai ta hasa ta lada ce maɗamun lada gaba ɗaya bai wuce eh bai kai kawai iti ba eh ya ai ta wata lada ce ai wanda ga ita ji godo shi ke ran karatu ya tsaye ya watsa kawai to kai jin bakar ai ta wajen wai ishirin jar kuwa ya ja to sai a ji su duka saboda kar a zo a yi wallahi so abin da yake a nan ya kada wato yawa ya haɗa da tajiri ilainal mawakiro da su ne wannan alfahari ɗin da muka faɗa a baya abubuwan alfahari ɗin da su ne jiragen ruwa suka yanke ma'ana kogin yabbai ko kogin yabu bi haɗa da baru sana'il mawakir kenan baru sana'i kogin yabbai da wa'innan abubuwan da muka faɗa na alfahari ɗin jiragen ruwa su ne almawakiru ɗin almawakiru jiragen ruwa kenan da shi suka yanke kogin yabbai kogin yabo nan kuma bi haɗa da attajiri ilainar mawakiru ta su ne kada almawakiru ma'ana jiragen ruwa suka yanke wato tajiri suke tafiya ilaina zuwa gare mu tajiri ɗin gudana da wannan abubuwan alfahari jiragen ruwa suke gudana zuwa gare mu ma'ana wannan zai zama muku sai an yi gaskiya bayani wato an kamanta zuciya ne wanda yake ɗauke da abubuwan alfahari zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka kamanta da jiragen ruwa an gane tashbihi ne na masu balaga nan shi yasa dama balaga kuma wadda suka karanta balaga sun san fanni ne mai wahalan gaske shi yasa in baka yi shi ba in ka zo irin wa'annan wuraren sai ka ka gane mai wame ne tashbihi ake da abin da aka faɗa ba shi ake nufi ba kwata kwata zuciya ake magana aka kwatanta ta da jiragen ruwa wurin tafiya da gudu a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so sai ce ne wa zuka minu awwalan wa huwa akhiru wa zuka minu awwalan ya ishe ka a dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan shi ne na farko a wurin daraja in ana maganar daraja shine first number one wa huwa akhiru alhadi kuma shine na karshen aikowa amma shi yafi kowa daraja in ana maganar farko a daraja to shi kenan jawari'uhu haƙurƙuran manzon Allah sallam haƙurƙura jam'i ne na haƙarƙari na taɓa gaya muku ko baharun mana zuciyarsa ake kawai ake nufi an faɗi haƙurƙura ne da masu suke ɗauke da zuciya ko yanzu jawari'uhu haƙurƙura na manzon Allah sallam baharun minan nuri zahiru wato kogi ne na haske wanda yake maɗaukaci zuciyar manzon Allah tana cike da haske na Ubangiji, wadda kowa ka gani a duniya ya zama mutumin kirki wannan hasken zuciyar manzon Allah mai yadda ke zuciyarsa kawai kaga kada mutumin kirki kowa kuma har gobe har gobe duk wanda ka gani ya zama salihi ya kama hanyar kirki yana tsoron Allah to wallahi wannan hasken zuciyar manzon Allah ne yake network din ya buge shi sai kaga kawai ya dawo salihi in ko baka samu wannan network din ba sai ga ta na jore kawai gaɗa ka galgal tuki nder gedde shikenan har kadi nde wara nde tasuma Allah ka bamu hasken manzon Allah sallallahu alaihi yadda ki zukata mu wannan hasken bisahil wannan kogin bisahil lil lil ko durrun mudaharaju haka ne misali hilin laƙani durrun mudaharaju wato ta wato a gabar wannan kogin sahilu gefen kogi shine sahilu an gane wato a gefen wannan kogin akwai mulmulallun lu'lu'i ga duk wani mai tsinta ga duk wani mai lillaɗaɗe shi ne mai tsinta ba akwai babu lukɗa tsintuwa a fiƙi ko ta yi lillaɗaɗe din kenan lukɗa tsintuwa a gefen wannan gaɓar kogin wato akwai mulmulallun lu'lu'i masu gangarowa mudaharaju kenan masu gangarewa daga tadarajatil qura karatun mu na tafsiri ko dana to ai duk gashi da haraja ya mirgini ya gungura ala na'am an gani ala na'am kenan anna rabbal arshi ka sani ubangiji Allah ubangijin al'arshi asharafa ko sharrafa a hamada shine ya ɗaukaka darajar annabi Muhammadu sallallahu Ahmad wanda yake ya fi dukkan halitta godiya ga Allah ya fi dukkan halitta cancantan a yabe shi wa wafadihi bushra akwai nuskar wawafa wawafa an gane mana mu nan wawafa ne ni kam nan wafadihi bushra sai cika masa albishir an gane albishir wanne ne albishir din shi ne albishir din da annabi Isa yayi ya cika wa duniya albishir da annabi Isa yayi cewa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad to Allah ya cika wannan albishir din wa an jaza menene mau'ida sannan Allah ya gaggauta alƙawarin annabi Ibrahim wanne ne shi kuma alƙawarin annabi Ibrahim shine faɗin Allah rabbana wa asrihim rasulan minhum ko yatlu alaihim ayatika annabi Ibrahim ya yi addu'a cewa Allah ka tada wani manzo a cikin wannan gari na Makka ma'ana ya zai rika karanta musu ayoyinka Allah ya mara alƙawari za a aiko din to wannan alƙawarin Allah ya gaggauta shi ya kawo shi shine wa an jazama wa idan ya gaggauta alƙawarin annabi Ibrahim shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asrabihi Allah yayi Isra'i da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har yayi mi'raji da shi halan ma'ana a nan duniya a nan duniyan Allah ya Isra'i da manzon Allah ya kai shi har zuwa al'arshi wa menene wa shafa'ahu sannan ya ba shi a shafa'atul kubra gada ma'ana a gobe kiyama kenan shi kuma a lahira nan kuma ya ba shi ne babban ceto wanda har annabawa za su shiga ciki jarat lailatul isra'i zikran mukhallada ko jarat zikran mukhallada sai an bato abin dawwamarwa yawan zu jarat din nan ai madat ne wasarat an gane madat sai an bato abin dawwamarwa ya gudana lailatul isra'i a daren isra'i Allah ya bashi daraja wadda har abada da an bato wadda ba zai yanke ba tamma mace duka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ka rasulillahi lillahi ya arju to nan tambaya kai kowa ma ya san amsar ta ko ko akwai wanda bai sani ba tambaya yace wa man ka rasulillahi lillahi ya arju wai wane ne yake mi'iraji zuwa ga Allah kamar annabi Muhammadu wa aka samu halitta aka samu yayi mi'iraji zuwa ga Allah yaje har al'arshi suka gana kamar manzon Allah waye ne amsan babu kawai aha yawa la ajaza ko sarfa dari haddu bina'i la ajaza wallahi ya gajiya sarfa dari jujjuyawan zamani ya yi gajiya ya kasa haddu bina'ihi ya ce wai zai rushe ginin da annabi Muhammadu ya yi duk juyin zamani a ce annabi ya zo ya kafa mutane kan sallah a ce yau zamani ya canja saboda lalacewa an zo an ajiye sallah kan duniya kawai haba ai zamanin duk lalacewarsa ya yi kaɗan ya rusa abin da annabi ya gina ƙaryatar annabi ya gini zamani wai don ya canja iskan zamani ta kada ce wai an daina sallah a ina wane mutum aha wa azra bi arfil miski ibu sana'ihi ibu sana'ihi kai wato kanshin ambaton manzon Allah sallallahu wa azra bi ar- bi arfil miski ya wulakantar da kanshin almiski wane waye ake maganar kanshin almiski ana maganar na manzon Allah ya wulakantar da shi ko ga yake a cikin diwani mun karanta a barkun bada a'a alharu kuma da aini maha tazdari da aini maha tazdari to shi ne nan ma azara duk ɗaya ne ai tafsirin ne kawai yake rikita ku amma in muka yi nisa a sarku ba kalmar da za a faɗa shi ma ba ku gano ina aka kwakulo ta ba insha Allah ci gaba dai da himma aha aka ce ne ومن ذا يسامى المصطفى في سنائه wai tambaya yake wai waye ya isa ya ce za a gwada shi zai daidai za a kamanta shi da almustafa abin zaɓin Allah fi sana'i a wurin wa wurin wato ɗaukakansa ɗaukakar manzo Allah waye za a kara shi a ce za a gwada su da shi da annabi akwai shi a cikin halitta ba da mutum jami'ul wara gaba ɗayan halitta kakkab ta taliwa suna ƙarƙashin tutansa yawmal haƙaifil hashin a ranar tara mutane gobe kiyama kowa na ƙarƙashin tutarsa adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati daga kan annabi adamu daga abinda ya aifa kaf suna ƙarƙashin tuta ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa anaquhum kaf uyayen mutane mazaje kakaf durran gaba da ai kullan kenan tu awwaju ilayhi gaba ɗaya suna karkatowa zuwa ga manzon Allah suna sun koyowa zuwa ga manzon Allah kaf din su duk wuyayen mazaje kowa sai ya zo sun koya gaban manzon Allah to awaju suna karkatowa gaba ɗaya duk isan mutum aha hadi Allah na min minhu shafa'atu fi gadi hadi Allah na ta farin ciki gare mu murna maraba da farin ciki gare mu cewa minu shafa'atu fi gaji ai ceto babba yana wurin annabi Muhammadu fi gaji a gobe kiyama kaka muna tarin mu samu kuma yanalu ridaha kullu abdin muwahhidi kuma kullu abdin muwahhidi duk wani bawan Allah wanda yake kadaita Allah wurin bauta yanalu ridaha zai samu yardan wannan ceto din ba Allah ya ce wala sawfa yudika rabbuka fatarda ba to wannan yardan kowa zai samu zai shiga cikin wanda har annabi zai ce na yarda haka ya Allah ya yi to za ka shiga wannan in Allah ya kai mu Allah samu na ciki aha ala kada in fi dambi au an ta'ammudi to kai kaji don Allah to jara'imuna ko jara'iruna duk nuska ne wala karka da mu eh kaba irorin mu to mu ha wallahi gaba ɗaya za a share su bijayi Muhammadin da alhurman annabi Muhammadu kaf za a share su sannan kuma ba kurakuran jara'iru din alaka ɗayin fi zambi ko mun yi su ne zunubin bisa kuskure au an ta'ammudi kai koma da gangan muka yi su da alhurman manzon Allah sai an share su annabi kuma malam ya kalle ka kawai yace banda shi wallahi kowa ba wanda sai ce zai kai ka wutan an gama kawai ba ka bayan kai ba ko menene kai ko ko ko dutsen udu ne zunubin kai kai girma wallahi annabi ya ce baraka je baraka je wuta ba wallahi baraka ce ba kamar ba mutum ne a kama shi fa ko kashe wani isani a zo za a wuce da shi za a da sarka da can kada ba ma buhari ba shugaban kasa a dan bomba wannan gwamna hakim na wilaya sai ya zo ya ce ina za ka yi kai ina za ka yi aka ce ya ya ya kashe to ku sake shi da Allah ku bar shi kawai da Allah ku wanda dan ya isa yau in nan a Gombe sai da ya ce kar yayi kaza ya ce sai yayi akwai akwai mutum babu ko sarki ne shi inda gwamna a yau ya ce kar kai kaza Allah bai isa yi ba kowa shi kuwa kai barin gaya ma mata babban mahaukaci wallahi yake a kashe ka wallahi a kashe ka yau din nan ba za ka kwana ba ka mutu kuma an gama yace yau ina a harbe markai tau wallahi da dauke ka ba ɗaya dan tambayan don me kowa tun yaushe za a cika aiki to ya kake tsammanin manzon Allah wannan wai ƙananan alhaki kenan ba ana maganar daraja da ta manzon Allah wace maganar su ma fana abubuwa ne na duniya na wasa na wasan kwaikwayo ko hakikanin daraja ita na gargashin manzon Allah yace baraka baraka je ba wallahi baraka je ba wutar kuma aljanna ma haka yace baraka je ba baraka je ba ba mai sai ka yodi wa nau shine mai bayarwa shine mai hanawa in ya hana ka ka hannu in ya baka ta bayu sallallahu alaihi wa sallam sai yace ne idza shufi al mahbubu to fa idan aka je lahira inda Allah zai ce in annabi ya zo ya faɗi ya yi sujara ɗin ya ce haba ya Muhammadu daga kanka ai an gama wannan kan ai tun a duniya an gama wani abu na bai kama da bauta ai yau kan ai ai magana ta tsare ai yar fara a saka ya Muhammad sal tuda washfa'atu shaffa tambayi a baka ko menene yau ranar ka ce ne bi ceton a baka to lokacin da za a bashi ceton nan idza shufi al mahbubu idan aka ba da ceto ga abin son Allah nan annabi Muhammadu to fa jazal mubahariju har mutumin banza ma sai ya tsallake a ranar al mubahariju mutumin banza Eh, mutumin banza wanda zai banza kawai to har shi ya annabi ya ce zo har da kai wuce wallahi ya wuce an gama eh al mubahariju al mubahariju shine mutumin banza ka dubi mutum ka ce kai mutumin banza to shi ne almubarik kar ka yadda ka gaya wa da Allah kar ka ce a yi na koya insha Allah kawai ka gaya ya almubarik a kur kar ka yi mu wa karatu ne ya biyo da mu da wani ya ji kalma dai an firke zagi a yare da ba a iya ba ko da mutum ya ji zagi to za ka ga ya rike da left hammer kiyaye aha fatuba lahu man lam yadiq anhu birruhu fatuba lahu ko ta o hal kiyaye limana fatuba lahu aljanna ta yi kamshi tana jiransa wani na tuna wanda ya bai samu hakan ba ya bunu kawai faɗu ba lahu aljanna ta yi ƙarshi tana jiran shigowansa ya tsinki wato ɗayan bishiyar duba ɗin ko sun ce bishiyar duba ne wata bishiya ce aljanna duba ɗin ko suka ce aljanna ne gaba ɗaya ta yi ƙarshi tana jiran shigowansa lahu gare shi waye mallam ya bi ano firruhu wanda alherin manzon Allah bai kuntata gare shi ba ya samu shi kam yawan alherin manzon Allah nan dai duka dai kana musulmi kai zake ka ganka a wuta kai kai asara wanda bai kuntata ba ya samu alherin annabi ya fada ciki to wannan aljanna ta yi kamshi tana jiran shigowansa shi kam shine faɗu ba lahu aljanna ta yi kamshi gare shi waye mallam ya duk anhu birruhu wanda alherin manzon Allah sallallahu bai kunci gabarinsa ba wanda ya kunci gabarinsa ba ya miƙo ka ce a fita tar da shi kan ya bono a kishiyan wannan ɗin kenan halki hanyar kan akwai irin su kuma kuma da ma sai ya shiga aljanna ma sai ya koro shi sai ya shiga an gama kawo mai wallahi sai duk sai fito su biyu ne duk mai hali sai an shigar da shi a fidda shi mai riya duk wanda yake abu don mutane su yaba shi mutanen nan ba su suka halicce kalballe za ka yi don su gani ba wanda yake da wuta ba wanda yake da aljanna kai dan Allah kawai in kana idan Allah kuma karka damu da ko ayaba ko kar ayaba dan sun yaba ba ruwan ka karka kalli abun nan su dan sun kushe kuma karka damu to she kunnen ka sai dina Ali yake babu wawa a duniya kamar mutum biyu mutum biyu babu wawaye kamar su mai jiran yabon wani ba Allah ba da mai tsoron zargin wani ba Allah ba yace ba wawaye a duniya in kana neman automatic juha'in to tare take don waɗanda shi kenan motu kawai fata joha joha kenan mako ka kalli Allah kawai in za ka yi abu la dan adam ba abin da zai ma aha nabiyun ban ga wurin ba wallahi na faduba yawa to shi kenan na gani nabiyun wani irin annabi ne shi manzon Allah sallallahu ala wanda ya ɗaukaka fauƙan na a'imi wanda nabiyun annabi ne ala qadruhu kun ga qadruhu din can karshe wanda alƙadarin darajarsa ta ɗaukaka fauƙan na a'imi birbishin saman taurarin na'a'im Zawon shehu yana na'a'imi wasu hawan na'a'imi na'a'im din tauraro ne taurari ne guda takwas eh guda takwas ne na'a'im din ranar din san jafke to darajar annabi ta wuce su tun yaushe mu je munirun sunan manzon Allah ke dawa sunan sani mai ba da haske ne ba fa mai haske ba ba annabi mai ba da haske ne in ka matso shi kai ma sai ka zama mai haske daga shi mai ba da haske ne wato badruhu munirun fiskar manzon Allah mai ba da haske ne badru anan wajihu ne don fiskan annabi ana kamanta shi da farin wata cikan daren goma sha hudu shine badru aiko to in ka ce badruhu fiskar manzon Allah munirun ai mai ba da haske ne wa halitta alamat wahu fil lahadi a bisa makwancinsa inda yake zaune fil lahadi a cikin raudansa kenan lahadu kabari irin wanda aka manzon Allah mu anan kasar mu da yake bata da karfi sai dai shakku ake a ciki da falo amma can su suna yin lahadun ma yake kasar suna da karfi mu anan an yi lahadu burmawa zai rika yi kaburburan duk za su ta burmawa za a tona ne zurfi ta kasa sai a toni sai a tona ya tafi ciki sai a samu to ya tura shi ciki sai a kawo tukwane a tattoshe a tattoshe sai a fi da ƙasa yake a mu a nan an yi burma zai rikai ƙasar ba ta da ƙarfi lahadu kenan to a can ɗin yanzu haka haske fiskansa yake ba da haske a wurin inda yake zaune sallallahu alaihi wasallam aha na jadirun go yawa jadidun ala jadidun zikruhu ambaton manzon Allah sabo ne fil kuna ji sabo ne fil ambaton manzon Allah ala karril jadidaini bisa jujjuyawan sabbi biyun nan dare da rana kenan bisa jujjuyawan dare da rana ambaton manzon Allah sabo yake fil kullum gari na wayewa alfijir na cetowa ba yana gwada rana ta fara dannowa ba daga jana irin sallah shaɗu annabi muhammadin rasulullah kowa ka ce ba rana da sazo ba ta fada magariba kenan ashhadu anna muhammadan rasulullah shine jadidun zikru ambaton sa sabo yake gau kullum ala karri ko jadidaini bisa jujjuyawan sabbi biyun nan dare da rana babu lokacin da ma'ana ba a ambaton manzon Allah ko yaushe tayya ake yi ne ambaton sa ne kiran sallah ambaton sallar ma kanta ko ko ina in ba a tayya a nan wurin da kake a wani gari ana yi a yanzu haka yanzu haka a lokacin sallah ne a wani wuri kuma ba sallar da ba a tayya kuma annabi ake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko ba tayin da ba a kiran sallah a duniya ko yaushe ambaton manzon Allah ke a duniya sanda duk aka ce Allah sai a ce manzon Allah don isansa a gun Allah ko Allah ƙara masa wasila aha wa hal huwa illa almisku bishahadi yumzaju to kama tara hankali wa hal huwa shi ambaton manzon Allah shi ake magana huwa din ambaton manzon Allah din da aka faɗa din zikr huwa din shi shi kan yalla shi kan wani abu ne illa misku bi shahadi yumzaju ko ko ko ne ne kan shi kan wani abu ne in ba turaren almiski da kuma zuma farar tada kwaɓaɓɓe ba waɗanda wato almiski kamshin zuma farar saƙan da yake kwaɗe da kamshin almiski yabon annabi inda kana son annabi in kana jinsa kai ka ce zuma kake sha wanda yake da tashin kamshi irin na almiski wanda aka kwaɓa yum yum yum zajju yum zajju ko yau kan ku ya kuri ba mu ta kawo shahidi ba kaza ya kwashe qur'ani wa mizajuhu min tasnim wa mizajuhu min tasnim ko yum zajju kenan wanda abin da aka kwaɓa shi da shi wato shahadu shine farar zuma farar zaka shahadu kenan me yasa aka faɗi haka ne don me aka faɗi haka wani yabon annabin wani abu ne in ba zuma abin kwabawa da ƙamshin anniski ba me yasa aka faɗi haka dalili mutane suna karkata zuwa ga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke karkata zuwa ga bukatuwa ga shan farar zuma farar fada wanda take kwabe da wannan irin kamshin akwai irin zuma sai ga ta fara fara sal ga kamshi in kana shanta yadda ake son ta mutane ko wanda ga yana son irin ta to haka ake karkata zuwa ga me ambaton manzon Allah shine hikiman wannan baitin na'a fasababana dam'a namrishi unahu wa nuzri ala hakaman nuzu'e hatunuhu hatunahu ko kaga ne yace na a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi mana nisa kafin inda yake aiko shi alfazab yana Spain Undulus sai annabi yayi mana nisa na a kalma ce ta Qur'ani akwai akwai ta Qur'ani ko wani a da janibi ko shine wani a da janibi aha na a yayi nisa fa sababan dam'a sai muka zuba hawaye muka kwarara hawaye inna sababin alma'a sabba sababin dam'a inna sababin alma'a ko namri'u namri shu'una hugo ko yana ne kan muna goge shu'una hu ma'ana magudanar hawaye saboda nisa annabi muna ta kwarara hawaye namri shu'una muna goge makwararan magudanan inda hawan yake zubowa din muna ta sharewa muna kuka muna sharewa hawa yana kwarara muna sharewa wani zuri ala hukumin nuzu'i hatunahu ko muna kwaranyar da mamakonsa shi abin nan wato hawayen abu bisa hukuntarwan bai muna kwararar da mamako na hawaye ba ma wai maganan kaɗan kaɗan ba bisa yadda shi begen mu ga manzon Allah ɗin ya hukunta kenan an gane ko muku gedel gedel yadda kowa ku gane kowace kalma ita ce kaza din nuzuri din shine zubawa kun gane annuzu shine bege din hatunu shine mamako din kowa ina gane ainihin ainihin jone jone kalmomin in in ka zo fassara sai in ka ce wa nuzri ala hukmi nuzua hatunahu sai ka ce muna kwaranyar da mamakon sa shi ainihin mana hawayen kenan a bisa hukunta hukuntawar dalge shi kenan sai kuma ne fananu nuqasi lil huyami fununahu fananu mu dai nukasi muna gogayya da fununahu da nau'i nau'i na begen nan lilo yami wato ga imauta cikin begen imauta gigicewa aha hauka cikin bege shine ai huyam ko huyam mutum ya haukace cikin son wani abu ana taro shi ina ya tattara to haka ake so a yi a cikin manzon Allah ba cikin wata ‘yar mace ba. جوانا على قدر التخلف دونه جوا wato wannan kalma ha tambaya nake da jawa bakin ciki jawana bakin cikinmu ala kadari takallufi donahu yana zuwa ne gurgudon yadda muka samu jinkirin jinkiri koma bayan samun saduwarmu da manzon Allah yanda duk muka rasa saduwa da annabi to baƙin- yawan bakin cikin mu kenan ba ma bakin ciki akan mun rasa kuɗi ko mun rasa mulki ko wani abu Mm-mm. bakin cikin mu gurgudon jinkirin mu ga saduwa eh, wato koma bayan saduwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kullu fuadin jambatun tata'ajjaju tata ajjaju ko fa kullu fuadin duk wani zuciya jambatun gare mu wato garwashi ne tata ajjaju mai horuwa mana zuciyarmu kowane lokaci tana ta horuwa saboda tsananin begenmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baitin karshe yake sawadi ira'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kogon hira sawa wa zai laluko mana kalman sawa a Qur'ani eh sawa na zama وما كنت ثاويا في جاني في في آل مدينة كو وما كنت ثاويا في آل مدينة كذا شاهد سن النبي يزونا أكو غنيرا للتعنت دنيا إبادة والله مدة أو زمان فألبسه ذاك الجلالة زمن ناس ذاك زمن ناس فألبسه سيد تفاتد شيء الجلالة معنى جرمه ya tufatar da shi wani irin girma burdatan wato mayafi a ma- mayafi na girma shi zamansa a wurin sai ya tufatar da shi mayafi na girma burda mayafi kenan falillahi abdun in ka ga dama kana iya cewa madalla da bawa alfazazi kenan madalla da wannan bawa in ka ga dama ko kuma kai mamakin kudurar Allah ta ta- ta halicci wannan bawa wanda ƙala ya faɗa mawaddatan saboda tsananin ƙauna fiye a cikin manzon Allah ya faɗi ne ga abin da ya faɗa Ja'al- ja'altum fida al-mustafa uddatan li ni kam na sanya yabon annabi Muhammadu shine tanadi na na gobe kiyama abin da na yi tanadi wa gobe kiyama shine yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko yayi katon tanadi ya samu babban tanadi wanda har Allah zai alfahari da haka asa rau'atul mizani anni tufarraju asa ina fara da wannan yabon da na yi wa manzon Allah in ji alfazazi rau'atul mizani firgici na ka, na au daura kaya da za a yi a gobe kiyama kan abun au mizani kenan tufarraju anni ya zama an yaye wannan daga gare ni ya zama ba wani tsoro da zan fuskanta a ɗaura kayana kyakkyawa kawai ya danne saboda haka wannan shine ƙarshen wannan harafi sai kuma gobe insha Allah za mu ɗaura a ƙofar gidan Malam Muhammad Bakwa Ibrahima sakataren ilimi na Fitanul Islam a anguwan Jaura Musa insha Allah gobe ana gayyatar kowa maulidi a wannan kofar gida din kofar gidan su Alhaji Sayoji hala saboda haka wanda ya ji sai ya isar mana a da gayya din insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka so sai Allah ya fi mana wanda suka sa hidima hannunsu a cikin wannan hidima Allah ubangiji ka saka musu da alkhairi komin kankantar hidima ko da da abin shimfiɗi ne komin kankanta ne Allah ka saka kowa da alkhairi barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka dade su da lafiya din mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mamatan mu da suka riga mu magrigayan mu Allah ubangiji ka daura yukan su ai ka ba ka sa Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma ka daura yukan mu kan imani jibin Allah ya kai mu akwai maulidi gayyan maulidi da kuma zikirin juma'a maulidi da zikirin juma'a jibi in Allah ya kai mu a tsangaya bayan maulidin gobe kenan za mu jaddada gayyan gobe a tsangayan ara masalisu nan bakin jibil na gayyatan hailala da an yi hailala an gama za mu yi maulidi take maulidin ba irin yadda aka saba ba ne an da aka saba ka ai sai bayan isha kowa ya ci abincinsa a gida an kikkimza sai a tafi har takwas da rabi ma kila ina ana assalamu alaikum sallan magariba to za a samu mai budewa da addu'a a samu mai karanta wasu kalmomi na yabo eh, na qur'ani tukunna sai na yabo sai da hannu kawai sai maulidi ai maulidi a ja sai ai isha kenan za mu tafi wani maulidi kuma akwai maulidi na ɗaya daga cikin yara da muke tare koyaushe a makarantar maulana shai maulidinsu garinsu saboda haka ya zama mala budda a je ko da babu wadda ya magana a garinsu misali don shi kadai da ya nuna kudayinsa dole za a je da koyaushe ana tare shi ne amfanin tarayyan kenan ko da babu ma kenan wanda ya gayya don shi za mu je don shi don suna ta tambayan sa wai yaya zan je kuwa wani kaza kaza ce a kai ko ko ba ko ko don shi ai ko ina ne gurin ai zamu je insha Allah na garin ko abin nan wuro jauro bello daga bappa ibrahim ga garin haka jauro bello muna tashi daga wurin maulidi sai jauro bello insha Allah eh ba mu je mu a je a a yi maulidin insha Allah a can saboda haka ana sanarwa da kowa da kowa in Allah ya kai mu za a yi hailala ɗin mun gayyaci daga hailala kenan kuma da Allah ya an gayyaci hailala sai a zo da wuri ba wai hailala kawai kai za ka yi hawan sai da hailalan ba sai ka kirdadi a ɗan an kusan tashi kawai ka je da furfur furfur ka je ba ko alwala ba kai ba kana ta neman buta kowa ana wurin hailala zai baka buta ka kimtsa daga gida kana zuwa cikin ni zuwa ka shiga hailalanka kuma a tayi akalla karfe biyar dai an fara wajifa in ma bara a iya fara hailalan biyar din ba kafin biyar ma in an haɗu za mu fara wajifan mu sai a samu awa guda ana hailala har a shiga hali a ta zo hailala minti goma mutum ɗaya ba wanda ba wanda zai ji abin da aka yi mutum ɗaya ba wanda kun tsinke da gudu kawai time yayi dole ku tsaya ba inda za ku je saboda haka da Allah hailala ka rika yin ta da wuri fara ta da wuri saboda ta shiga jiki ka san ta yi hailala yau don ummu a asurta asurta wanda ka zama irin wa'inda ake cewa karka ba a bukata su sha ruwa a ga ta yi ta ji aiko kankara ma za ka sha ai hailalolin wani zuka kankara ma ba ruwa kare ba wani kan zai iya sha saboda ba wani harara tare da shi zamanin da masu yin abun da gaske an ce wallahi shehu gibiri ma yana yana karar da carbi carbi zai kare shi yana jansa saboda harara zafi da yake kama jikin in ana ambaton Allah kai kai kai kai mamaki wai to ni ne za ka kai to kai kai kanka ka sani ai wai harana kake da shi Shehu Muhammadu Ghali ba an ce in ya shiga ɗakin inda yake halwa ka kuskura ka shiga wallahi zaka dauka biredi ake aka gasa aure saboda hararansa ko da taba miƙa mai hannu ya fito daga halwa ai da ya fisge hannu da gudu ai zaɓi gaba ɗayan sai ke ɗauke da shi saboda haka ‘yan uwa in an zo zikirin a yi shi da gaske kar ya zama cuf cuf cuf kamar ka hazu ɗaya kan ƙoton zakara an yi hailala minti talatin in an yi in dai minti talatin ya kasa minti talatin to gaba ɗaya da'ira kun yi kun sa- kun yi sabo a ranar in kun kasa minti talatin hailanku haka yake rubuce a littattafa abin da ake so awa ne in in ya zama an samu akasi ma'ana bisa kuskure to sai a yi minti talatin amma ya kasa minti talatin an an yi kuskure ba a fara hailala ba amma in mutum ɗaya ne kaɗai ya- uzuri ya same shi ko ƙwaya biyu ya samu ya yi hailala nan kuma amma da'ira ta fara hailala ba ta samu minti talatin ba to ta yi laifi gabaki ɗayan ta da'ira to shi ne abin da yake rubuce za mu zo mu karanta da kuma za ku gani a cikin littattafin fikon tijaniya يا رب يا رب يا رب يا سلام الحكم كيس لنا ذا العهد يا بر يا يسرع عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد وحجبت بيدا وفضل كربه أبرد يا من لا شريك له أقوى ولا ند أن تلقى في كل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له بدر فرج لهم جكر كجم مولانا المنزه مولانا حسن بالمصطفى المجيد بل وسال سيدنا محمد تاري رسول أحمد صلى الله عليه وسلم على خير الورى جدنا محمد آل أصحابه سندوا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح هذه الصلاة قيم الله لحقكم وتعالى سبحان ربك العزة ما الحمد لله رب العالمين